assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da Allah ya samu na rana ta Laraba sha biyu ga watan Ramadan hijiran shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas wanda ya daidai da bakwai ga watan Sura 2017 wanda za mu saurari ci gaban tafsirar Alƙur'ani mai girma wanda ke wannan shine kaset na shida a cikin tafsirin suratul Zumar kuma masu shi ne da za mu dace alƙur'ani mai girma insha Allah wanda za mu saurari karatun alƙur'ani mai girma daga adaran ma malam Adam Khatibu na gidan shi malam Usman mai tantabarai kusfa zare titi wanda za mu saurari fassara da bayani kamar yadda aka saba daga fadilat shehul islam musa adatul anam wannan ba shehu usman idan a shehu idris radiyallahu ta'ala anhu ma kusfa zare titi assalamu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يذلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فاتيهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله لخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي وجل لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون
أعوذ بالله العظيم أعوذ بالله العظيم أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين insha Allah yau za mu ja karatun da ɗan yawa ne don mu samu ayoyi da yawa mun yi ja mun ja daga baya a samu ko da aya ɗaya ko aya biyu a yi bayani suka tafi a kansu insha Allah min da ba haka ba a kwana goma ba a ƙara ke suran ba wanda za mu bayani ba amma an karatun dai a ɗaya tashi mu karatun ita ƙwararri haka take duk aya da ka ɗauka inda kana da ilimi mai faɗi a ciki kana da bincike to aya ɗaya ta ce karatun rana ɗaya ba awa ɗaya kurin ba awa ɗaya da rabi ko awa uku ana fassarawa ne a wuce saboda ana kaman ana ma yan koyo ne sai kan tafsirin jalalai ita an an yi da yan koyo masu koyon fassaran kalma shi sa mafi da ramadan ake sa ta wasu ma suke yi izbi biyu kullum a wata a yi sauka wani lokaci kuma sai a yi wasu kuma sai su kama izabi ɗaiɗai a kullum wata a samu izabi talatin shekara mai zuwa a samu talatin an sauka da wani yan koyo ne amma shi kanshi shehu jalalin dinin su yi da dalanu a shi ma ya tafsirin nashi na kanshi sunan tafsirin mansur durrul mansur aya ɗaya kudin su ya tashi wajen shafi ɗaya ko shafi biyu ko da yin shafi da kuma rubutun mai tsaye tsaye dole masur shi ne nasu yi kenan a nan ta tsibiri biyar ne inda take tsaganta aka dawo sai na tsakiyar nan ta shi ayan ba sauran shari'in shi ne dan tsakiyar nan ba ga dan da hannun dama ba gaji ba da shi ayan kenan sauran da shari'in ne eh ina sanar tafsirin su yi din da na mutum su yi ta ce ma dole mansur tafsir bil ma'qul mushi tafsir shi da hadisai yake da hadisai ke fassara kowane kalma annabi ya ce kaza ka fassara da annabi ya mu wannan kalma sifili wajen shida ne yiri irin su fara tira razi sifili sha shida irin su dan dawi irin su ruhul bayan mai jiz'i talatin to kowane aya ka dauka kamar da Allah ke faɗi a Qur'ani kullum kana al-bahar midadan li kalimati rabbi لنبت البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا haka Allah faɗa kowane aya kowane kalma ma da za a bayani shi ne an samo tekunan duniya gaba ɗaya samu da fitar wada kuma alƙalma a feke itatuwan duniya da kararan duniya a mai da su alƙalma masu rubutu zama mutane da aljanu da mala'iku zaman duniya gaba ɗaya ganyayen Allah mai da su fitattu daban-daban na kumfiyar kunu a ita rubutu har tashin kiyama ba gama rubuta fassara kalma ɗaya ba na alƙur'ani alhamdulillah ka yi karatu ko da ka yi sauci ka sauci ko da ka kace ne ko ka yi tafsiri ta farko har ƙarshe kada ka zaton ka san komai ne duka ka ƙara ilimi annabi ma da kanshi shugaban malaman duniya shugaban annabawa da manzanni gaba ɗaya Allah ce kullum wa qul rabbi zidni ilman dan ɗari Allah ce mana bilama kullum ka ce Allah ƙara mun ilimi ta kusan kristin an ce ya ce da kashi ce allama ni ulumal awwalin wal akharin wa zadani ilman an sanar da ilimin farko da mutan karshe amma ƙara shi ilimin da mutan farko da karshe ba san ta ba amma kullum na Allah ce ka ce Allah ƙara mu ilimi Allah ƙara mu ilimi Allah ƙara mu ilimi wa kullu rabbi zidni ilman ka ga maka da ka kadan samu karatu ka dage ka ja daga daga ga mun ka san komai ka ji wani ma bai san komai mu gani wani barazana yin da ka sai ba ta fitin wannan ilimin ba wai bai taba ji ba da bai taba ji ba shi kenan shi kenan ba shi kenan wai ba taba ji ba tun da rike ba taba ji ba kaji duka ta kadan dan kadan dan je kasuwa dan zare daga duka kasuwan zare gari littafan nan ne ne tafai duka ne ka da sai ku eh yan wannan kwarannin a yan kwaranni ne ka ji afsa gari kan gori na Kano eh da dai ne tafai na Kano to da kuma kullun littafan buga su ake yi wasu tuntun an buga su tuntun an manta da su ma ba a buga a yanzu wasu kuma ana buga har yanzu ba a samu damar buga wasu ba wasu kuma har zuwa da shawar ba ba a yi su ba Ibrahim ya gama hawa ne to yi sa za mu fasara ne da farko in yasa daga baya sai mu samu aya da gobe za a bayani nan na zama kali ne wajen ɗalibai nan muna amfani da tafsirai don kusan guda hamsin ne ba duk aya ban ka- ban fasara ta ga su nan ana ganin tsaye da gazu ba zo sa gida wani ne kurin ba ban fasara ko aya ko wanne na sai na bita eh eh fanni fanni ne da mai fannin na hau tsantsa ba maganan tarihi da mai sarfu tsantsa ba maganan tarihi da mai abin shafi falaki tsantsa ba maganan tarihi ko abin shafi hadisai ko tauhidi ko ilimin ma'arfa ko abin shafi tsare-tsare ko ko gonaki da shuke-shuke farat adam da duk kowace nan da sufan tasirinta wata kuma linta ne kawai wata kuma karama daya sai an fasara shi ta hawa goma sha biyu so ko da kuna kamar na cikin ku bayanai ba komai nake cikawa ba wani ga da dan kwara biyu kwara uku rigirigi wani ana zafarar da kai ne kai ma na sha muku misali musamman kwanan baya hatta masu harkokin duniya kullum harkar cigaba ake yi in ka sai waya wannan waya wannan ka siya nan da wata uku wata hudu sai gudu ta fito ta ci uban naka in ma ba ya samu ma kudin ma za ka sai ma ba ka da shi waya gurin wannan balle ta kirkire balle motoci balle gine-gine ba- jiragen kasa jiragen ruwa jiragen sama kullum abin ci gaba ake yi da kai ma kada ka tsaya kawai kullum kama ƙurani wani ilimi kullum ko kana wani ɗaya kullum tun da har yanzu eh, kuma ba ka cewa mata baji ba mata baji ba rige-rige wayan da aka yanzu da ka taɓa jin labarin shi ne wayan da tura wannan mm, ya ji duka iri kullum ci gaba komai na harkar duniya ci gaba ake yi sai na zan Allah ne gurin da shi din ba ba shi bane kamar ka bincika mana ka ka matsa mana ai ba ba su bane ka da kullun kawai kwara daya ana wani shi kuma kai kai shi kenan kawai in kana da hanari to a- akalla ka mallaki shafin ta kamar guda 20 ko 30 in kana da ishmawi haka iziya haka da sana haka askari haka mutasar ko tana da shi shari'a da kai da wani abu ne to ko da ba ka da dama ka dan ka da mallaki ko da guda 60 ko 50 yana tashi da kai ma ka kula da annabi kenan ai ya ga zaka annabi ka fa can a watsi amma ka duna kullun kai ma kana kana kana kana ka cigaba kai ma ka zo cikin shi annabi annabi sallallahu in ta kama da hali ka lokaci ya zo a ga mu kowa da kowa in abun ya yi yawa kai karki abin ka dama ta ce ko ta kan tara ruwa ne sai an zo ni ma sai an zo ni ma ita ce ko ku da tafi ko rijiya tana tara ruwanta ne mai son yi zinda maguga sai ya ɗibo za a bashi abu man shara Allah sadarahu lil islami na ga muku kowane aya ɗaya wannan tashin karatu kowane ɗaya na ga muku ta ma yi yawa tunda a kowane ɗaya za a iya faɗa maka Allah da fanni fanni fanni goma sha biyar ba fasaran kalma kalma ba da fanni a fanni kaza da abin da ake nufi a fanni kaza suna zama kuma kuma tsara zage da tsirin karatu da shi ake ƙara kusanci ake ƙara samun kusanci da Allah Mhm. idan kuna ƙwara ɗaya nan ko ɗauka zaman shi kenan da su da ga su ga littafan nan a faman sharaha Allah sadarahu shin a haɗa mutumin da Allah ya buɗe kirjin shi ya buɗe zuciyar shi lil islam ya cika ta da hasken musulunci ya cika ta da ilimin addinin musulunci kuma shi wannan mutumin ko ala nurin min rabbihi yana kan hasken ubangijin shi ne eh yana kan hasken ubangijin shi ne wato yana kan islam iman ihsan eh an gyara zuciya zuciya ce tas Allah ya cika ta da haske ya ta da ilimin ya ta alamun na sharaha laka sadaraka ashe ba ni ne na kudin kirjin ka ba na cika ka da ilimi ya rasulullah haka manyan malamai suke ka duba tafsirin shi Muhammad al-Ghazali radiyallahu ka kwashi karatu kada ka zakwa haɗe gudu na ina haska maka ne saboda in ban gaya maka wani mutum ba ka san wanda irin su din ba ma yanzu nan cikin tsarin lissafo su ma an zano su shi ma zai ja mana lokaci sunayen nasu amma duk ga su nan Amin. shin wanda Allah ya cika zuciyar shi da ilimi da hasken imani ya yi daidai da wanda ke zuciyar shi busasshiya tana ƙeƙashe ba hasken imani ba hasken musulunci gaba ɗaya ba hasken zikiri ba yi daidai misali in can farko ne a yi daidai da abu jahil a cira da shi da annabi muhammadu eh eh innan innan na ƙarshe nan kusa kusa a haɗa musulmi da kafiri eh a haɗa musulmi da kafiri ba ba zai yiwu ba na lage nufi walaika fawailun da su gulubun min zikirin lahi Allah ce azaban Allah ya tabbata ga wanda zuciyar ta kekashe ba ta san zikirin Allah Eh, azaban Allah gaba da Allah sun tabbata lil qasiyati qulubuhum ga wanda zuciyar ta kekashe ta bushe min zikirin lahi ba sa san zikirin Allah ballazi kana wannan la ilaha illallah ana faɗi kaji kamar suna suna wani damuwa Allah ya kiyaye ulaika Allah ce masu wannan halaye fi dalalin sun tabbata cikin bace-bace ba masu bata ba jami'in bata din ne cikin bace-bace mubinan kuma mabayani Allahu ubangiji Allah azza wa jalla mai sufofi 66 mai sunaye 101 mai suna ashmahu ka hallala nazzala a hasan al-hadith shine ya saukar da biyayyen zantuka gaba daya shi ya fakar da mafi kyawun zantuka gaba daya zance ko nawa ne ne littafi ko nawa ne ne ana fakar da littafin da ta fi kyau akan kowane littafi ta fi kowane zance kyau Allah shi ne fakar da a hasanar hadis mafi kyawun duwani labarai gaba daya kitabar shi ne fakar da littafin nan mai suna alƙur'ani kuma ƙur'anin nan mutashabihan ai ayoyin shi suna kama da juna in ka ji aya a nan za ka jirka da wata wata kamanta a can gaba Allah shi ne zana littafin alkurani kuma mata shabiya za ka tana kama da juna akwai wata aya ka ga wata aya guda daya ka ga akalla an maimaita ta kusan so uku so hudu so biyar wata ma kamar so bakwai tana kama da juna shi ta lokaci alaran mami sun zo sun kama wani ayar da sun fada kan wancan na gargama wancan ayar ne a ranar ko ayoyin na surorin daban-daban ne to suna kama da juna amma akalla kowace inda ka ji aya to masaniya an biya ta sau biyu a alkurani akalla ba kalmar ba ba mai ta sau biyu ba a alkurani masaniya in ka ji bayani ko ka cikin sako da wani kalma an an fade shi sau biyu ina abin biyan tawa ne duk kalmomin da ke ciki duk dariya da ke ciki abin biyan tawa ne taka sha'irin minhu juludul lazina ya hasura rabbahum juludul lazina fata fatan jiki shine fatuttuka fatoci fatan jiki allazina yahsuna rabbahum fatan fatocin jikin waɗanda suke jin tsoron Allah ubangijin su da zaran sun duba alqurani sai ga fatocin ta kashar minhum tana takurewa saboda girman alqurani saboda girman alqurani ga fatan tana takurewa sun samu khushu'i sun matalinu juluduhum sannan kuma za kuma fatan jikin nasu suna yin taushi wa ƙulubuhum zuciyoyin nasu suna yin taushi ila zikirin lahi da zaran sun ci afaɗi sunan Allah ce la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Qur'ani za zuciya ta yi taushi jiki ya taushi fatan jiki ya taushi haka zuciya aka ma zuciyoyi suna ta faɗin sunan Allah suna jin daɗi suna karauce suna samun natsuwa ala zikirin lahi tasma'innul qulub zalika to wannan alƙur'anin nan hudan lahi shiriyan Allah kenan shiriyan Allah kenan shiriya tsantsa tana cikin alƙur'ani ya hadi da man ya sha'u Allah shine ke shirin da wanda ya ga dama da alƙur'anin nan alƙara shirin da mu amma wa man yudrilillahu duk wanda Allah ya sa aka batar da shi ya yarda da alƙur'ani ya ki sallama ma alƙur'ani inda kake ji ƙur'ani shiriya ne ba ba malahu min hadin ba mu da wani ba shi da wani wanda zai shirya da shi dole bai ta Qur'ani shine hanyar shirya ba to wannan mutum ba cewa shi ne nisa ba shi da wanda zai kama hannun shi kuma shirya da shi afaman yattaki dojihi suwal azabi yawan kiyamati har yanzu dai ana ƙara tambaya a haɗa darajan kafiri da mumini eh afaman yattaki dojihi shin a haɗa wanda zai zo ran tashi kiyama yana kiyaye ina ahmad ya tajibi zuwa al'azul azabi ahmad ya tajibi zuwa hisar azab shin a hada wanda yake kore ma huskan shi mummunan azaba shi ne wanda ke kiyaye ma huskan shi mummunan azaba wanda idan ya zo da tashin kiyama ana haɗa shi da wuta wuta ta gaba ta baya ta huska ta sama ta ƙasa ta gaba ta baya ta dama ta hagu ta ciki ta yi ko ta ina mutum ya taso sai dai na kore ma huskan shi ana cewa in duka yawa na kai ake karewa su a haɗa wannan duka yawa na mala'iku na gabaniyawa wuta ta yawa yake yake kore azaban da ke zuwa ta hukar shi a haɗa shi da manya-manyan muminai wanda za su zo ana cewa ku shiga aljanna ba tare da hisabi ba sahi daidai Eh? wanda su ku kafarai wakilin zalimina za a gaya ma kafarai a wannan ranar ya ce musu zuku ku ɗanɗana azaba ma kun tuta da dubun shi ne abin da ko kasance kuke aikatawa a duniya ɗanɗan azaban munan aikanta ko kasance kuke aikatawa a duniya Allah ce ya rasulallah ka yi haƙuri kafiran makka suna ƙareta ka kafiran duniya suna ƙareta ka ba yanzu ka fara ƙareta annabawa ba domin kazzaba allazina min qablihim allazina min qablihim kafiran da suka zo allazina min qablihim kafiran da suka zo kamun zuwan su abu jahil kafiran farko irin su adawa su samudawa jama'an nabi nuhu jama'an nabi ludu irin su fir'auna na marusu karuna ko manyan kafiran su kamun zuwan mutanen makka kazzaba su ma su karka annabawa kamun zuwan su ta samun azab sai azaba ya zo musu min hailashirun ta yanda ba sani ba yanzu ta yanda ba ka zato ta yanda bayan da a sani ko a zaba su baka tata kafin nan ba za ka hulmun lahun hirfiya sai Allah ya ɗaɗɗana musu kunyata tun da duniya tun a cikin rayuwar duniya suka suka samu kunyata da kaskanci haka su ma sa abu jahil su ma sun kunyata tun a duniya a ran yakin badar wani azabar ahirati kuma wallahi azaban da za a yi sanar lahira akbar shine mafi girma laukanu ya namun ina ma da a ce sauran kafiran duniya sun san irin azaban da ake ma kafiran farko ina ma da su zani ai da ba su kafircin su ba mutanen ƙarshe Allah ya rasu lalla warkat da rabbana lin nasi fi hadha alquran min kulli matalin fi hadha alquran a cikin wannan littafi mai alfarma alqurani warkat da rabbana lin nasi hakika mun buga ma mutane min kulli masalin dukkan misali duk wani misali ta yadda za a yi a gane musulunci gaskiya ne a gane annabi gaskiya ne a gane Allah gaskiya ne to mun buga mutane dukkan misalai da za a gane da Allah mai tazakkarun ko sa wa azantu bar kafirci da da su musulunci wasannan hatta su larabawan da suke garin makka ba a fi kawo ƙuranin nan da wani yare ba ƙur'anan sai a kawo ƙur'anin shi kan shi arabiyan yana magana ne da harshen larabci gairu zai iwajin bai kuma kauce ma yaren larabcin ba gairu zai iwajin kuma littafin na ƙur'ani bai kauce ma yaren larabcin ba tun farko ƙarshe da larabcin ne balle a ce in sun biya ba su gane shi ba ko kuma an biya ba za su gane shi ba na kawo shi da yaren larabci ne tun su larabawa ne la'allahu ya taɓona ko sa ji tsoron Allah muƙuranin nan arabiyan gairar iwajin kuma kuma kauce ma a taura ba gairar iwajin kuma bai kauce ma injila ba gairar iwajin kuma bai kauce ma a taura ba kuma bai kauce ma zabura ba an musa ga yahudawa don su gane da ƙur'anin nan da attaura komai da kuma ɗaya suke magana nasara su gane da ƙuranin nan da injila daidai suke tafiya duk abin da aka ce an halarta a can anan ma haka yake da aka ce an haramta a can anan ma haka yake lalata kuna ko sa su tsoron Allah amma wasu sun tsoron su musulunta wasu kuma sun tere sa je sa gani ana ce daraban lahu masalan in ban da ma hakan kafirai a ce mutum daya sai ya tara kuma kawo zan ɗari wai kowane Allah shi ne kuma wai kowane Allah shi ne yana da Allah mai suna latu ina da ubangiji mai suna uzza akwai mai suna manatu a ɗaki ka'aba kawai akwai gumaka guda ɗari guda sittin a lokacin tsakanin ƙanana da manya kuma kowane kuma ana bauta musu ne hauka ana ce to yanzu inda ba dan hauka ba da wanda zai ce na da masu gida wajen mutum ɗari kai ko da masu gida ma guda biyu ne ma gurin ko guda uku amma wannan mai gida shi kwara ɗaya ne ko ne wannan yana da gida kwara ɗaya amma da cinka da shanka da komai na ka ɗauke ma gaba ɗaya wannan yana da ina da masu gida wajen guda talatin ko kai kaɗai ne kuma kai kai bawansa ne shi mutum talatin sun haɗa kuɗi sun siye ka a matsayin a matsayin ka na bawansu wancan na zai sa kai ce ka je gona wancan ce zo ka je kasuwa wannan ce zo ka ɗibo mu ruwa wannan ce zo ka yi min faskare wannan ce da famu abinci wannan ce zo ka yi min abu kaza wannan ce zo ka yi min wanki wannan ce zo ka yi min guga wannan ce zo ka yi min abu kaza Eh, ya za ka yi da su za ka karkata ne sun ba dama wannan kuwa mai gidan shi kwana ɗaya ne kawai in yi ce zo ka je kasuwa nan kawai zai je in yi ce zo ka je gona nan kawai zai je sa yi daidai wajen kwanciyar hankali da natsuwa ashe mu musulmai masu ubangiji guda ɗaya mun fi kowane kafiri natsuwa da kwanciyar hankali tunda wanda Allah ya ce mana kawai shi ko muke yi Allah ya ce ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza shikenan kawai ya ce ku bar kaza ku bar kaza ku bar kaza shikenan kawai ba za a samu wani sabani ba Allah ya ce kaza wani wata Allah shi ma ce kaza wata ma ce kaza wata wata ma ce bai san kaza jirgi haka shi ma ba su kwanciyar hankali ko Allah ce daraba Allahu masalan Allah ya buga misali rajulan ga mutum mutum guda daya fi shuraka a tare a cikin shi a tare da shi akwai abokan tarayya wajen mutum talatin suka mallake shi mutu shaki suna kuma kowanne cikin su suna son sashi aiki eh wa rajulan da kuma mutum guda daya salaman da rajulin shi lafiya ne kawai ga mutum daya eh hal yastawiya ne masala sun sa da wajen misali wajen kwanciyar hankali da natsuwa da kiba da kwarjini da kamala sai daidai eh ba ku da baki ne sai daidai Allah shi tun da kowa ya gane haka to alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah duka mu da daga Allah tunda an gane mai ubangiji guda daya shine mai kwanciyar hankali masu tarkace ko mata da yawa daban-daban suke cikin wahala da tashin hankali bal bari mana a kasarun mafi cika farai lalamuna ba su da ilimi ne kuma ba su san haka ba wani suna cewa sun kosa annabi ya bai bar duniya wani ya rasu shi kenan addinin ma sai kowa ya huta ko ya kama gaban shi wani sai kowa ya huta ko ya kama gaban shi sun kosa wani ya rasu Allah shi ta ba komai innaka mayitin ya rasulullah akai za ka yi wafati lalle za ka zo waje na wayannan maitun su gudu za su mutu za su je gidan wuta in naka maitun ita suna kai din nan lalle za ka yi wafati za ka zo waje na wayannan maitun su ku duk za su mutu kan suka mutu kuma za su je gidan wuta zan babbaka su zan hallaka su Allah ta summa innakum sannan cewa ku halittu gaba daya yawmal kiyamati ran tashi kiyama za ku zo ta ta muna kuna husuma kuna gaddama kuna tarayya inda da dukkan a gaban Allah a wajen ku gaddama da yi shi ne shikenan mu mu na alhamdulillah muna cikin kwanciyar hankali su kuma kafirai ana na ce wallahi manyan nan su bar da mu wannan manyan wallahi gaba da su bar da mun shirya Allah manya manyan nan namu Allah ka ninka musu azaba ka ninka musu azaba sai kuma tsayata sun zama wani su ƙarya kuke mun kaunar da ku mun tilasta ku ne mun takura ku ne mun muku dole ne a daga gaddama na duk da gidan mutum gaba daya ana kiyaye mu to mana zalamu فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعلمون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يذلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مذل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل فرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويهل عليه عذاب مقيم الله أكبر ala ce faman azlamu mimman kazaba ala Allah wa kazaba bi sirki iz ja'ahu kafirai ko suna cewa alloli suna da yawa wayansu ma suka ce baitin ma alloli suna da yawa hatta ma wazairu shi ma da yake a wajen Allah in je hudawa kenan su ga mushrikai suka ce kai ai ai Allah suna da yawa sai duk mata ne ai malaku gaba daya ayan Allah ne mata wani ce su kuma nasara suka ce ai Allah dai akwai babban Allah sosai amma akwai Allah karami shine Isa wani da ce a ba ba shi bane wani ai gaba ɗaya Allah ne ma ya sauko a matsayin Isa wani da ce a duk ba haka bane Isa dai dan Allah ne lalle Allah Allah ne Isa ko dan Allah ne amma Maryam matan Allah ne Allah kiyaye mu wani ba matan shi bane to wane ne uban shi Allah ce kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad dan ya zama man azlam wan azzalim wan azzalimi ne wanda fi kowa zalunci kaman wan azzalimi ne mafi zalunci wan azzalimi ne mafi zalunci mimman kazaba lallahi kaman wanda ya kirkiri ƙarya ya dangana ma Allah ya ce wai Allah yana da ɗa koko Allah yana koko Allah yana da mata koko Allah yana da 'ya'ya ko Allah yana da kishiyoyi wani azalimi ne kamar wannan kuma ka zaba da sadiki ya kuma karyata labarin gaskiya alqur'ani in ja'u lokacin da qur'ani ya zo mishi wa kazzaba bi sadiki kuma ya kuma kuma ya karyata annabin gaskiya annabi Muhammadu annabi Muhammadu annabi Muhammadu annabi Muhammadu yanzu na zalimin mafi zalunci kamar wanda yake yana Allah yana Allah yana da ƴaƴa ko ko yana da mata kuma ya kuma ƙaryata ƙur'ani kuma ya ƙaryata annabi sallama wa'annan mutane a alaysa bi tanama masalul kafirin masalul kafirina mummunan mazauni na kafirai alaysa bi tanama ashe ba yana cikin jahannama ba eh eh ai yana cikin jahannama ai mafakin suna nan tun a ranar ga muku fawailun lil qasiyati qulubuhum min zikrillah suna da mummunan wajen zama wailun wanda an ce ita kanta wailun wata rijiya ne a gidan jahannama ita kanta jahannama tana da Allah Allah ya raba ta da azaban wailun Allah ya kare ta da azaban wailun ana kawo tun da za a fitar da wailun a cikin ta ai mazokin kafirai mummunan nan to yana nan a cikin jahannama alaysa fi jahannama masalul lil kafirin kafirai dai ana su mummunan tanadi yana bayyana jiransu amma mummunai kuwa wannan ita da sirki Allah yana yaban annabin nan da ya zo da addinin gaskiya Allah yana yaban annabin nan da ya zo da littafin gaskiya shi da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wasa da bihi kuma Allah yana yaban babban mutumin nan da ya fara gaskata annabi wasa da bihi kuma Allah yana yaban babban mutumin nan da ya fara gaskata annabi dan shi Abubakar Siddiq yawa Allah yana Allah yana ban mutumin nan mai alfarma wanda fara dauka da sallama daga sayyidina Abubakar sannan sai sauran sahabbai aka biyo baya misali wanda fara musulunta gaba daya musulunci sai da hadisi al-kubra uwar gidan annabi sallama mata annabi ta fara karban musulunci a duniya gaba daya ne take take daki aka kira annabi rojarta ita fara musulunta dama ta san da cewa shi ne annabi karshen zamanin mutai sa'a ta fara sallama mishi da ta fara bin shi sannan a gida a cikin yan gida kuma suna ali da sai na ali kuma shi fara musulunta sannan a cikin waje sai na abubakar siddiq radiyallahu sannan a bi bi bi bi ila masha Allah har yanzu a yau kuma ga tashin kiyama da Allah ce to duk wanda suka bi hanyar sai na abubakar siddiq suka zo da sallama ulaika humul muttaqun wannan sai ka ce ma muttaquna ma tsoron Allah musulman nan ma tsoron Allah wanda sun bar kafirci sun zo cikin musulunci lahum ma ya sha'una inda rabbihim ma ya sha'una duk abin da suke so na ni'ima ta jin daɗi na harkar duniya da harkar shanawa da harkar wani daula lahum ya tabbata a gare su duk abin da kake so ka samu kuɗi za ka yi za ka yi walwala za ka shana za ka cashe za ka more to duk kullum da ke shi Allah ya sani an gina maka aljanna yana nan an maka tanadin shi yana nan aljanna inda rabbihim wa Allah ubangijin zalika jazaa'ul muslimin wannan shine sakamakon musulmai masu kyautatawa a cikin addinin musulunci ko me yake so an maka tanadin shi an muku wannan baiwan ne ligafir Allah anhum dan Allah ya kankare ma musulmai aswa allazi aminu mafi munin abin da suka aikata zanubansu kenan wai jaziyahum a kuma Allah kuma ya dinga saka musu da ajarahun sakamakonsu bi ahsan allazi kanu ya'malun da mafi kyawun abinda suka rance suke aikatawa Allah musa ta aljanna ne dan ya dinga saka muku da abinda yake shine mafi kyawun abinda kuke aikatawa domin kai zama ka a duniya tsananinka ka samu shekara arba'in misali kana ibada ka kai sittin kenan ko ka kai tamanin ko ka kai ɗari kurewa ma ko kasai dubu ne ma dai gom an ce walau ishta alfan sun alfai ni ba'adaha fala budda min yawmin tasir ila al-qafari ko ka kai dubu to dubu nawa ne wasan da sai ka mutu to tunda ko tunda ba ka mutu a shekara da farko kana da karshe idan ka ji aljanna kuwa ranar ka shiga kare samun farko amma ranar kuma kana cikin ni'ima kana cikin daula ana shi farin ciki ba ƙarshe ba ƙarshe ba ƙarshen ƙarshe gaba da gagar shi ka samu aiki a maka sakayya da fiye da abin da kake aikatawa inda ka kai na yin shekaru ƙanƙani na shi an baka shekaru marasa iyaka Allah ya ce a rai sallah ta kan abdahu ashe ba Allah ne ke kiyaye babban bawan nan nashi ba annabi Muhammadu ashe ba ashe ba Allah ne ke kiyaye bawan shi ba annabi Muhammadu annabi Muhammadu ai Allah shi ne ke kiyaye babban bawa na nashi annabi Muhammadu sallama a wani kira'an kuma a rai sallahu bi kafin ibadahu a shi ba Allah ke kiyaye manyan bayan shi ba tun daga annabi Adamu annabi Nuhu annabi Idris ba ka ji labari ba annabi Ibrahim annabi Ismail annabi Ishaq annabi Yaquba su annabi ibrahim da namarudu ya kaji labari faran da musa ya kaji labari isa da yahuda ya kaji labari shu'aibu da asabar aika ya kaji labari a ce ba allah nake kiyaye manyan bayan shi ba eh ai shi ne ke kiyaye manyan bayan shi ko ba abun mamaki wai kafirai ne wai suka samu annabi wai ya dan abdullahi muna jin maka tsoron goma kan nan namu kana yawan zagin su muna jin maka tsoron kan fasu nufoka kan su haukata ka kan su kashe ka Allah ce Allah ta lafi kafar da ashe ba Allah nake cewa wannan bawan nashi ba wai wai hawo tunaka wai hawo ka da wasu ba ka tsoro ya rasulullah bin da zai duniya wanda goma kan nan nasu wai kafin suke ba ka tsoro da goma kan nan nasu wai kai a hankali kan su kan su haukata ka Allah ji ga wannan wata na zai nisa amma ni zallallahu duk wanda Allah ya sa ka batar da shi amma da min hadin ba yi ga wanda zai shirye da shi umar ya hadin lahu duk wanda Allah ya shirye da shi kuma rumin mutullin bai da wanda zai batar da shi kafirai su kafirai alaisa lahu a ce ba ubangiji ne ba bi azizin zai tikam a ce ba Allah ne mabuwayi ba alaisa lahu bi azizin a ce ba Allah ne mabuwayi ba a ce ba Allah ne mai girma ba ai shi ne mai girma mutum tikami shi ne ma'abucin hukuma shi ne mai kudu duk wani siga duk wani fanni na wahala na hukuma na azaba ya santa kuma ya santa daga kafirai ala kiyaye mu ba mu mamaki su kafirai wal insa alkahum idan ka tambaye su man halaka samawati wa ne ne na ci sammai gaba daya wal arda kuma wane na iya suka sai gaba daya lai kullun na sai ta Allah Allah ya halice su kullun ka sun rasu Allah haka dai in sun san Allah ya halice su to afaraitum to ku ba ni labarin mata da una kuma kana kuke bauta ma din min dunin Allah wanda ba Allah ba shin kuma kana naku kuma kana naku da kuke bauta musu wanda ba Allah ba ku ba ni labari in arada ni Allah bi durrin idan Allah ubangiji na ya nufi yana samun cuta ko talauci ko ciwo ko damuwa hal hunna kashfatun durhi shin wa'annan gumakan za su yaye min cutar da Allah ya sa min ne shin wa'annan gumakan za su yaye min cutar da cutar da cutar da damun da Allah ya sa min eh au arada ni bi rahmatin ko kuma dan Allah ubangiji na ya nufi yana samun rahama na samu lafiya na samu kuɗi na samu ɗaukaka na samu martaba hal hunna mumsikatu rahmatihi shin su gumakan za su kame za su riƙe rahaman ya hana su hana zo waje na?
نعم الانبي Za نعم su hana?
نعم Eh? Kun habbi Allah, an zarce to habbi Allah Allah kaɗai ya ishe ni, shi kaɗai na tsaya ma alaihi ya tawakkal mutawakkilun. Ma dukkan masu dogara da- duk- dukkan masu dogara da wani abu ya kamata ne su dogara ga Allah domin shi ne majingina shi ne madakata. Kun ka cin ya Rasulullah ya ɗomi ya ku kafirai ya ku jama'an Makka ya ku musulman duniya i'malu ala magana ta guri ku je ku yi aikin a wajen gumakan naku suna ta wai za su wai za su je su aiki za su je su yi tsari wai wai- wai za su annabi sammu dan gari Allah ce da gaya muku i'malu ala magana ku je wajen tsafin naku ku zauna nan gaba daya ku ta duk abin da za ku yi na tsafin da sammu Allah ce ni ma kayasa ce ni ma inni amilin ni ma zan zauna a waje na eh, ni ma ni ma in harbo ku صلى الله عليه وسلم
ku je ku gaya ku harbo ni ni kuma wani ma ina harbo ku an haka haka ba sau fata alamuna da sannan za ku san man ya ti azaban yahudihi tsakanin ni da ku wane ne azaba zai je mishi wani zai kunya tashi سبحان الله kuma zai lahira wai hilal alai azaban musimin kuma azaba matawami azaba matafaci kuma sauka a kai shi لا لا لا eh سوني yanzu za a gani wane ne سوني don to kamun mu dan ƙara su ayoyin muna kuma ya je ɗan taliki mun ɗan taliki akan kuɗa ayoyi guda biyu ta wanda za mu fara mun fara duk gida ne ko to dan zikiri ko dan dariƙa Allah ce daraba Allahu masalan daraba Allahu masalan rajulan bi shuraka mutashaki suna wa rajulan salaman da rajulan hal yasawi hal yasawi masala alhamdulillah bar zarum la ya'lamun da wannan da za mu fara kenan mu fara aya daya gaban mu ga gaban mu je aya na biyun ba insha Allah ayan farko da zan bayani akan ta ta aliki kamar yadda na gaya muku tun ɗazun kowace ayar alkurani tana da bayanai daban-daban ita kadai in ka ɗauka ta ishe mu karatun da zamu yi a kowane rana a ɗaya ta ishe mu na yi bayani da fafafa karatun mu gom idan ka duba wannan aya to da ita ne manyan sufaye na duniya gaba ɗaya manyan sufaye na duniya gaba ɗaya manyan zuwa na ce سوني سوني وانا Mhm. manyan sufaye na duniya gaba ɗayansu da irin shugaban sufayen ma gaba ɗaya hudubul makatum ابو العباس wa man zahir mahatum wa lana shamar tijjani da talanu da waccan nan ayan ne dukkan waliyai kudubai masu ɗari uku da ɗari uku da sha uku annabi ya ba su ce musu in an shiga ba a fita kun ba haɗa ta da ɗari da kowane wali ka tsaya ma guda ɗaya ka tsaya mishi kawai shi kai kawai za ka tsaya ma duk wali da ka tsaya mishi ya ishe ka ba su kira da jiga ta haɗa su guda biyu uku hudu biyar ba guda ɗaya ya ishe ka ta kowane sharifi ne mutuka annabi ne mu da annabi zai kai ka in ka in ka ƙi suka faɗi su ma can ne za su kai ka to wato shi annabi annabi sai ta kuɗa mu guda ɗaya in ka duba littafin da ake ce ma fatahur rabbani littafin da ƙinta janiya shafi na ishirin da biyar za ka ga cewa waƙad amara radiyallahu anhu haƙiƙa waƙad ahabara radiyallahu anhu haƙiƙa shi na shi shi mu sha mutum da anhu ya fara labarin cewa annan nabiya sallallahu sallama cewa na sallama annan nabiya cewa na sallama huwa allazi amarahu bi zalika an sallama shine umarci an sallama an sallama shine umarci da shi tijarar da anhu akan in an shi ɗariƙa shi to a tsaya ita kadai kada haɗa ta da ɗariƙa har su ƙala ina annabi ya ce mishi inda ta shirya ce ƙala li har zalama ya ta jani ce ƙala li ana zalama ana zalama ya gaya min ya ce mun idza marra ashabuka ashab- bi ashabi idza marra ashabuka bi ashabi idan jama'anka in tijaniyanka sabon rasulullah a tabbata shi ya amur tijani idan in da ka ya amur tijani sun zo za su je maka ko su je madina sun zo su ci sahabbai na a wajen badar ko ko a kowane ƙasa ne akwai sahabi na sun dai dan tijani zo wajen sahabi a cikin sahabbai na kan yanzu ruhun tijanawa su dirci sahabban annan zalama faɗaɗa kaɗai su kaɗai wa amma gairuhum amma wasu sahabbai na min al'auliya daga waliyai fala kada su ziyarce su kada su ziyarce su annabi ta hirjani daraban lahu masalan Allah ya buga misali rajulan da mutum daya fi shirka wanda yake da abokan tarayya masu gida wajen mutum talatin ko fiye da haka mutu shaki suna kuma kowane sa kudin su suna su sashi aiki kuma kuma ɗabi'a mabambanta wannan ce zai zo ka je waje kaza wannan ce zo ka je waje kaza wannan ce zo ka je waje kaza wa rajulan da mutum daya sallaman wani shi lafiyayye ne lazim da mutum daya kawai hal ya sauna masala shin sai dai dai misali an ce alhamdulillah alhamdulillah ta gana haka alhamdulillah bara sama mun ya alamun haka annabi ya ga mashi tijani ya ga mashi hujja da wannan ayar rigirgi daga abin da annabi gama zuwa tijjani yaya yace tsaya wajen shi kawai dan dariƙa za mu tsaya shi tijjani kadai ba haɗa ta dan dariƙa kuma ba zan wani wali da niyyar neman tubaraki in ba dan tijjaniya ba in ka kaza wuce kitabin ka ba annabi sallama ko a ji a zarce su mu tiladan yaran dubu hudu gaba ɗaya ana ba mu a wazifa an muka zara nan kafa goma sha biyu ka zo da farko kenan kuma ko shi ya isa to duk abin da za ka kawo bayan wannan ne an ce annabi shi gamsu da jani gudun wanda ka sako ya tsaba ka shi kadai kawai ko kai ka kadai ka ishe shi ka gaya musu haka ka ce ni na gaya maka da shi kenan kuma riga an gama aiki eh me kuma ya rage an yi kara mishi da hujja ya ce bari mu je wani wajen jin hutu da mu je na annabi bari mu je wani hutu na yace an ka duba littafin da ka sai mata uhudul muhammadiyya alƙawarin da ka ɗauko a karɓa a karɓo su daga hannun annabi sallama a cikin za ga akwai wani muridi ya shawarci shehun shi cewa yana so muridin ya ce ya shi da suka izini zan je gari kaza in zirci shehuwa ne ma ɗan su ba ɗaya ba ne wannan muridin shehu ɗari shi daban kuma wancan shehin shi ma ɗari shi daban wannan shehin na muridin shehu ɗari shi daban wancan shehin na muridin ke so jirin izata shi ma ɗari shi daban sai shehu ya ce shi na ai la yan baki muridin an ya huz an shaihin illa idza alima annahu yakfihi an jami'in nas ai bai kamata mutum muridi ya je ka tsari a hannun wani shehi ba sai ya tabbatar wannan shehin ya fi mishi da sauran mutane gaba daya kuma zai iya bashi madadi zai iya bashi taraki ba zai iya kore wannan shehin ba yace fa mutu la la aku fika in na ganin inna ba ishe ka ba ban gamsar da kai ba to ka je wajen wanda kake so amma da ka san na ishe ka wajen na ka tsaya hujja na uku in ka rubuta ta da ka jama'a fitowa ta makiya a wajen tafsirin wani ayan dai ita wata littafi na labarin waliyai yace inna ma kana al-muridu in shi Muhammad bin Arabi al-Hatimi wani babban wali ne babban kudubi ne kan mun fada abin da ya fada wata rana yana tafiya a cikin teku sai aka kawai jirgin tana tangal tangal tangal tangal za ta kife kawai sai dago ya ji jama'a ta cewa masu salati na salati masu zikiri na zikiri masu ihu na ihu sai sai da shi ya riga ya fara'i ne yana cikin tunanin zatin Allah ya ji hayaniya yau aka ta ya shehu ya shehu lafiya ya ce lafiya lafiya ya ce asu buka abin da ake ciki ba za a halaka a ce me ya ce jirgi suna tambal tambal ya kawo sai kalli teku ya ce ke teku ce ke teku aka ce mata ke teku inna ma alaiki bahara ne bahar shari'ati wa bahar hakikati ce ke teku ke teku ne kwara daya ki sani tekuna biyu ce kanki tekuna biyu ce kanki baharin ilimin shari'a tekun shari'a ne da tekun hakika haka shi ne da yake kanki ko subhanallah ku ci ce na tsu ko ku sanar kawai shago ya koma kwanta a nishi shago mu kuma bai tayi shi Muhammad bin Arabi al-Hatimi radiyallahu anhu subhanallah
to an- ana nisa kenan su kansu jinnin da ke cin teku abin ya burge su sai ga shugaban aljannu na duniya lokacin gaba daya a shi alhaji muhammadu wane shi muhammadu kakauri daga cikin teku sai aka yi turo ya guda goma haka ya tambaya ya guda goma haka hannaye kawai ka bullo daga cikin teku ba a gama tabbatar da dai hannaye kawai subhanallah jirgi lalle shi ko shi tekun tekun na yana yana cikin gida haka ya haka daga ya ya- haka ya daga ya daga ya daga guda daya da kyau shi daya haka wai da kyau an ganta na'am ana gani koko eh wata na jimci kallo ga sun ana kuna kallon wani shi ana karatu mana kuna kuna kallon wani sai ko ya daga hannu kawai an daga hatsu goma ya daga hatsa daya daga baya aka mai da hannun kasa kawai lumun a fito da hatsu guda uku haka shi kuma shi ma ƙarƙe daga hatsa daya subhanallah shi ma kawai kwanta abin shi kawai
yau lalle
ta zai rige rige lalle
to shi ne sai da aka sauka daga cikin jirgin ruwa sai murid suke tambaya ya so mun ga dago ya dago goma ka daga hannu ya dubu mun ka daga yana ɗaya shi ma yace ai shugaban aljanu ne ke tambaya na wa idan an ga mut- mutane mutane guda uku sun jero a cikin su mutum ne zai je aljanna ba ya sai ba ya kabi mutum uku sun jero mut- a mutane musulmai mutum ne a cikin zai zai je aljanna ba ya sai ba ya kabi ne daga hada ɗaya ne mutum ɗaya na mutum uku to ɗaya ne aljanna ba ya sai ba ya kabi in ko mata ne fa a cikin mutane goma suka jero kuma mutum na a cikin zafa ɗaya da dalilin bai sa bai kabi ne ce ne ce musu ɗaya
lalle
rubutun wali ne shi ne ke cewa bina hatama lahul wilayata fanta hat ilaina fala hatamin yakunu liman badi wa ma faza bil hatamin lazi li muhammadin wal ilmu illa ana wahadi subhanallah
jirgin martaba ta martaba kashe fice kashe fi shehi ne rike rike fa ya ya dauka ranka ba ya kama ya kammala kawai nan take Allah shi kashe fi ga annaba dukkan su gaba daya guda dubu ɗari da su da dubu da dukkan su subhanallah sai gaisa da kowanne a bayyana ba abinci ba lalle lillah ibn arabi al-hatim lillah shi ne dangana a ka'aba shi ne rubutun bukatar makiya haka yake kawai haka yake kawai sufuri takwas ne manyan rubutu ga yana bayan da gina da ka'aba ya yi wannan ru- wannan littafin shi ne da cewa in dai waje sun cika gaba daya an yi gini to ba- an gaba bulo daya a ce to shi ne raguwan bulo an yi gini gaba daya bulo ɗaya ga bai kai ba sai da shi zai cika sai to ni ne raguwan bulo eh ce ne ne cika makin wannan ginin ba har fito da kaɗai ya yi tunanin cewa shi ne hata- shi ne hatimul auliya yi sannan daga baya sai ji kira daga daga harra aka ce ba kai bane mai shi yana nan zuwa lokacin ma bai yi ba sannan ya shiga harwa cikin ɗakin ka'aba na ke zuman yan ba a dama fa hasada da na'am ɗakin ka'aba yana halwa da niyyar Allah ya- Allah ya nuna mishi shi ta tafiya mai wannan mukamin in ba zai iya gan shi ba to Allah ya nuna mishi mukamin shi tafiya ya sallama mata in duk ba zai yiwu ba Allah ya sanar da shi garin hasan auliya'in ya ce garin ya tare in ba zai yiwu ba to a sanar da shi sunan hasan auliya'in kawai ya sallama mishi ya shiga halwa shekara guda aka ce mishi har yanzu matsayinka bai kai ba ga wannan mukamin nashi aka ce bai kai da a- a- a gaya mishi da kai da nushi shirja ne a bacci ko a bayyane ko a gaya mishi ko a nushi mukamin shirja janin ya ganta ya sallama ko a gaya mishi garin suna tabbar ko a ce ma sunan shi Ahmad Tijani a ce da dubbe ta ba sai da ƙara dawa gida ƙara shiri musamman ƙara kuma shi halwa na musamman yana yi dubbe salati yana aliya ubangiji na san ban kai ba amma ni kam kafa da annabinka ya ubangiji na san ban kai ba amma ni kam kafa da annabinka salati ƙara shekara goma sha uku yana salati sannan ya ga da ta bayyane a cikin to shi shi tijani shi ne hatimul auliya lalle lillah ga annabi kashe tijjani ce wannan shi na ta tsauli ai daga nan da ya gode ma Allah sha uku a cikin ɗakin ka'aba kai kana bacci a a- a gadon gidan sabon shi tijjani haka da ɗariƙan shi haka yake la ilaha za a illallah faɗi lallahi yi fi himan ya sa alhamdulillah to da ya samu wannan mataba ga shi tijjani aka ce ga yi nan daga nan ne bai ƙara bayar a cikin musulun makiya aya kaza da wani qur'ani in so tijani in hasan da ya kudu ba kada bai karanta ta ga tajallan da Allah zai yi shi misali aya barko na bakara ga ai tajallan da Allah ya ma kudu ba kada aya na biyu na bakara ga abin da ake mishi na uku na hudu aya zuwa nan to shi ne ya faɗa da kan shi bin arabi al-hakimi yace la inna ma kana muridu la yaflu qaddu baina shayhaini qiyasan ala adam wujudul alami baina ilahaini yace muridi da yace da samu shirme guda biyu kana kana tijaniya kana qadiriya ko kana tijaniya kana shazaliya ko kana tijaniya kana hambaliya yace to muridin ba zai rabauta ba har abada tsara ka dole ka kafa da wani ne ke gaban wani a cikin su eh yace kamar yadda Allah azza wajalla a duniya gaba daya bai yadda an yi alloli guda biyu ba Allah guda ɗaya ka tsaya aka shi muridi ya tsaya mu shewa shi shi ne halifa shi ne halifa Allah gaba daya sai da yace wa adami wujudin mukallafi baina rasulaini haka muna zo mun gaba daya Allah ya tsoron manzanni guda biyu ba guda daya gaba mu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa adami wujudul mar'ati baina rajulaini haka ba a yadda mace ta maza guda biyu ba na nan kwanye da mace ta maza biyu ina eh ina to ma ba da mace ta maza biyu sai mun kai na kashe wannan biyu la ilaha illallah eh wannan mace miji ɗaya aka sani ko na ta samu ɗaya na gari amma da ce mace ɗaya tana tana da masu kwanta da ita mutum kaza biyu ko uku hudu suna ɗan wane kege eh, zai albarka na to mace ɗaya ake yi Allah guda ɗaya annabi ɗaya littafi ɗaya shehi ɗaya mace ita mace ita mace ɗaya mijinta ɗaya shi ma namiji uban shi ɗaya kuma uwa guda ɗaya haka yake la ilaha nan in ji in ji shehu mafaifin shehu muhammad bin arabi al-hatimi radiyallahu anhu ne littafin fitar da makiriya za mu shi tafiya shi kadai ya ishe ka Mhm. shi kadai ya ishe ka in za a girbi a ɗariƙa gaba ɗaya amma sauran shi sauran shi na ɗariƙa na ɗariƙa za ka zirce su za ka gari da su misali da shi a bukatar namu na zaria shehu malam yahuza ko da ka yau dukkanin misali shi a bukar a teku shi da dan lungun bare bari da za ka yanzu zartan shi wannan tijaniya a ɗariƙa ake magana a ɗariƙa ake magana a ɗariƙa mhm. ba da ka ka ɗariƙa kuma ka haɗa da ɗariƙan shi a bukar ko ɗariƙan shazaliya ko da kashabandiya ko salamiya ko rufa'iyya da sauransu Mhm. rigirgi na ne gaji mun tuzar ta salama da ya gamsu tijjani kuma kuma jin kuwata sai ibn arabi al-hatimi eh ko shi bai zama eh kuma ji wani nan da muridi suke zai je zace wani shehi ya ce a in dai ni na ishe ka ka tsaya waje na na ba da tafiya kenan haka yake
girgi in ka tsaya ka je wajen ka haɗa ɗariƙar ƙadiriya shazaliya na kashabandiya salamiya rufa'iya halwatiya ijibusiya to wanne za ka ci wani za ka bari mutum ake kira wurin kuma gaba daya duk dai sunan Allah ne ko la ilaha illallah ne to shi yanzu ta shi gai la ilaha illallah wannan dariƙa shine wannan dariƙa ai idi wannan wannan dariƙa shine shine wannan dariƙa fara ta kyauta dariƙa shine kyauta shine shine dariƙa inda da sifari ko mun siga ne dole da a ci astaghfirullah in ba ci in in in in siga an ta su dari ne ta su dubu ne ta su dari hudu ne ta dari biyar ne ta dubu goma ne wannan da shine da ita da istighfar ne astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah in salati ne Muhammadu dai guda ɗaya ne Allah mu guda ɗaya ne Allah mu sallallahu alaihi wasallam Muhammadin ko mun sigoji annabi dai ɗaya ne kuma Allah guda ɗaya ne halala ne la ilaha illallah ne ya Allah ne ya Rahman ne Allah dai guda ɗaya ko sunan gaba ɗaya dai sunan shi ne dai da abin da ke son shi kenan Mm. da kaji bita rabbani shafi na na 25 da kuma shafi na 26 nan shi na shiga shi da ne ce misali ina faɗin bayan da Allah ya mishi ina cewa inna jami'al awliya'i laysa fihim man yadkhulu kafata ashabahul jannata bila hisabin wala iqabin walau amilu min adh-dhunubi ma amilu wa balagu min al-ma'asi ma balagu illa ana wa hadi yato ma haza falasna nastahzu bi rahmatis sadat min awliya wassalam ya ce ba zan duk a cikin waliyan duniya gaba daya ba wanda Allah ya ba shi baiwa laisa fihi man yadhula kafata ashabahul jannata duk shehunne masu dariƙo ba wanda ka ba shi dama ya ja muridan shi dukkansu dukkansu ta ji aljanna ba hisabi ba iqabi walau amilu min az-zunubi ma amilu wa balagu min al-ma'asi ma balagu da tajjani kenan shedan ya kamar zai rijaye shi amma a cikin janna nan yana kallon shi shedan yana ganin kamar zai rijaye sai an zo da ɗayan a sakafa a barke banza a tura mala'ika banke shi mata jani cika da imani to ba wanda ya samu wannan mataban sai shi jani da a cikin mulki gaba daya mun gode alzaba na lai sallallahu alaihi وعملوا wasallam من الذنوب ما عملوا وبلغوا إنما بعد ما بلغوا شيء إلا أنا واحد سيدي كأي كوي تمام وما هذا فلسنا نستهزئ بحرمة السادات من الأولياء هذا هذا كفم الواسع كفم السكتي مثل مرينا sauran manyan waliyan nan Na.
kowa a girma shi iya girmawa yawa kowa a girma shi iya girmawa ana fara wane ka ce rabbiyar lauta la'ala kar ka ce daga daga tijaniya ka ce za ka iya fakar magana ala kiyaye ka shi abdar jilani ko ka shi shazali ko ka shi mutaru kunti ko ko ka shi muhammad al-ghazali ko da ko ga wani shehi a cikin wannan sai ba ai ba shehi na ai ba shehi na ba shehi na ne ba sai ba sa ta ba A, wa shi ka zaki uban wani bashi eh bashi na in ka zaki uban wani kuma shi ma ya kuma shi ma ya zaki uban ka ba la ilaha illallah a ga kai ka jawo da Allah ce ko gumaka ma kada mu zage su kuma kana ji gumaka masu batan gumaka sun zagi su zagi ubangijin mu da kuma kai da kai zagin ka kai laifin Mhm. wannan kaɗan yana ga cikin bayanai ga cikin littafin fitowar rabbani na wannan aya da rabban lahu matsalan zon rigirigi a rajulan fi shirka a mutasaki su Mhm. in kuka ɗaukar tamu da ake ce mata bukatun mustafidi sharhin majalisar muridi bukatun mustafidi sharhin majalisar muridi da ta zon yana da tijjaniya ne na shi muhammadu bin arabi a sa'ihi a rajulalu rigirigi na da ne kuma a ciki shi ma ya bayani ya ce kamar yadda an salama ina mishi tijjani cewa a tsaya mishi kadai haka an salama ya gaya ma babban waliyin nan wani sunan shi da yi nan an shehil akbar al'arif shahir sayyidi a shi muhammad bin suleiman al-jazuli al-galamu sahibu da ra'ayin harati wannan bayan duba a cikin bukutul mustafidi bukutul mustafidi sharhin manatul muridi shafi na ɗari uku da biyu daidai annabi salama ya gaya musulman da juzuli mai dalalin nan tare da halatta namu wannan na moro kudin nan wanda kwanan bayan aiki aka turo kabarin shi an rashin lafiya su lagun babban wali ne dan shekara arba'in kwanan bai bayyana wafati to ga abin da annabi ke ce mishi yace qalin sallama qul li ashabika la tuznibu bil asrar ce annabi annabi sallama yace mashi Muhammad yace mashi Muhammad bin Sulaiman da zuli annabi sallama annabi sallama yace ma shehu Muhammad bin Sulaiman da zuli ka gaya ma sahabbanka muridanka la tuznibu bil asrar kada ku tsayin manyan zunubai a boye kada ku tsayin zunuban boye kada su rika ka ci gaya musu kada ku rika yin zunuban boye qultu wa ma zamba asrar in ya rasulullah to menene zunubin boye zamba asrar fa kila li saka ce sai fa kana sai sai ce mun al iltifat al iltifat waje ka bar ganin shehinka waje wani shehi ka bar ganin shehinka shine zunubul asrar fakultu al'intifat amman ta salatu wajen wajen a barkan lanwa ne ta gina ne al'intifat an ka al'intifat an ka la la la la a waje a barganin ka shi nake nufi su ga wani kada su yi waje sanyi wani shehin barkan lanka kadan tijani a kalli shehu tijani kadai kamar da dan shafali a ce kalli shehu muhammadu bin suleiman al-jazuli shi kadai kamar da mai kadiriya shi ma a kalle shi shi kadai haka mai rufai a kalle shi shi kadai Mhm. idan ya ce man ya arfani ya arfani wa abi wanda duk sani ko to ya sani ne ne kadai a karamar tijaniya ne kana cikin zuwa kana zuwa misali da shi abu da fitahi da shi shi ibrahim sali ruwa ta kuma kai ai wani wani ai yafi wani da shi dan rubuci da shi da rabi ruwa ta kuma kai ai wani da wani gaban wani da shi abu da fitahi misali da shi abakar tsotsa wani wani kai ai wani yafi wani da shi wani a ba haka duk wanda ke mutum jani ne wani kuma da bi kalar shi jani kawai a cikin shi kawai da shi jani ne kadai kawai ba ka ce da wani da wani a gona ba to da zai zai zai zai zai da shi da shi da wani wa wani ba ka ce da shi da shi da wani wa wani to man yi arfuni ya arfuni wa hadi kawai Mhm. ba a waje Mhm. ji littafin bukutar mustafidi sharhin maitul muridi littafi ne na ɗaiɗin tijaniya akwai shafi ɗari guda ɗaya akwai inda yake cewa wannan yake al'ustaz ba za su sirrin rububiyyati wato malami shi wani ɗariƙa shi ne sirri na Allah rabbul alamin ga muridin shi al'ustaz ba za su sirrin rububiyyati li muridi fa alal muridi an ya kifa inda amur ustazihi muridi tsaya inda shi shi umarce shi kawai wa Allah ya tafita an ustazihi yaminan wala shimalan kada mutum sai zai waike ya ga wali da ke ɓarayin dama ko da ke ɓarayin hannun hagu kamar kallon shefinka Mhm. rigirigi na annabi
wannan kaɗan kenan daga cikin bayan da zabi bayan suna da yawa amma mutane ɗauka kowanne zai ja lokaci mutum mustafidi sharhin mutum muridi mutum muridi littafin shehu anas ibn baba al ibn baba al alawi da ibn baba din nan shi ne littafin sunan shi tijjani ne to a wajen a wajen baban su su uku ne a wajen baban su uku ne dan fari namiji ne a san shi shehu dan na biyu namiji a san shi ahmadu na uku tijjani shehu ahmadu tijjani to karamin ne tijjanin shi ne dan da kuma marisa muridi muridi muridi to wannan buta ita ita wata ta ne an samu bayani masu fadi ba dan kadan ba a jiya da kan wannan aya daraban lahu masalan ko in ka duba littafin da ake ce ma kashful hijab amma talaka ma shi tijjani min al-afham min al-afham na shi amma da suka yi rajjalan in ka duba shafi na ɗari uku da ishirin da hudu shehu muhammadu bulkasim almikinafi ɗaya daga cikin manya-manyan sabon shi tijanar al'anuhun ya ce to wai su mutane suna ta wani damuwa an ce ɗaya tijaniya ba a haɗa ta da wani ɗariƙa to abin da ba annabi kenan bai gama shi tijani to annabi ya gama shi tijani to ina ruwanka kai kuma abin da annabi ce mu wani tsaya ba ba ba ne tsaya ba kaga yake eh ba ba ba na- mu da suka misali mata hudu ba na tsaya ba za a wuce ne eh an sai ka salloli biyar za mu kara ne an sai ka azumin ramalana za mu kara ne na yace in fa an lura da kyau ni shi Muhammadu Abul Qasim Al-Mitanafi radiyallahu anhu yace shugaban mu gaba daya na sallama yace abaha sallallahu sallama li nafsihi shay'an annabi da kanshi ya halarta ma kanshi wasu abubuwa kal wisali kamar yin azumin dore yi azumi magarba ta yi bai ci komai ba ya wuce kuma har dare bai ci komai ba goma ya wuce da azumi jini ma haka ya ta yi ya ta yi in yi fan yana yi har sai gizo kan kan ba zai yanke ba to shi an samu kanshi amma ya hana sahabbai ya albaita da kowa da kowa ya cika da wani ya zai wani albin dore ya ce ni abitu ko wa amsi ya dimini rabbi ya dimini rabbi ni ina kwana ina yammanta ubangiji na shike ce da ni shi ya dora maka shi da kanshi yin dore yin azumi ba sahur ba kun buɗe baki ai kai ila masha Allah amma mu ya hana mu to ya hana mu mu ce za mu yi mu laifi ko mu laifi ba eh mm waman ka gani waman ashi'an nafsahu wa alihi kan zakati kuma annabi ya hana ma kanshi da da da zur'an shi ahlul baiti zakka ya ce shi da su ba sa cin zakka mu wa ba haula sabihi amma kuma annabi kuma ya halatta ga sahabbai da duk musulman duniya gaba daya ya ce shi ba zai ci zakka ba sai dai hadiyya to sannan al'umma su kuma an yadda su ci zakka amma ban da ahlul bait kuma sannan kuma sallallahu sallama na uku wa awjaba shay'an li nafsi ala nafsihi kadduha wal udha wa tahajjud ba'da nawmin wal wutri bi hadarin was siwak li kulli salatin wa lam yajibhu ala ashabihi annabi da kanshi ya wajabta ma kanshi sallan walha kullun kullun ƙa'idar shi sallan walha kai ma kanka haka yake na eh sannan kuma ya wata ta makan shi yin yankan layya da babban sallah kai ma kanka wajibi ne na shi wajibi na kan shi da yake hajjuti baitin kowa ya baci shi ma wajibi na kan shi sallan mutare shi ma wajibi ne a kan shi yin asuwaki shi ma wajibi ne a kan shi amma bai ce wajibi na kan duka al'umma gaba ɗaya ba inda ya tsaye da mu ba na za mu tsaya ba na na mu tsaya in ya ce in muka ce dole mu kullum sai mun kyamu ne sai mun tashi mun kwana mun bi umarnin shi na eh na don sannan kuma sannan kuma sallama bayani na biyar wana abdullahi bin amrin an sardin sauni ya hana wani sahabin shi abdullahi bin amrin yin azumi a jere a jere kawai ba hutawa kullum kullum kullum ake azumi saboda neman yadda Allah kullum kullum ba hutawa ya hana sahabin shi sayyidina abdullahi bin amrin kuma wa qara alaihi hamzatu bin amrin bin umar ya kuma yi ma- sayyidina hamza dan sayyidina umaru umarni akan shi ya rika azumi kullum kullum ba yankewa sai daga daman yankewa kaga ya hana wani ya kuma sa wani subhanallah ne sallallahu haka wanda aka alaihi hana wasallam idan ya alusun ne ya laifi wanda kuma aka sa haka shi kuma ƙi ne ya laifi ko to mu annabi sallama ya ce dariƙan mu mu tsaya ita kadai ta ishe mu in zar mu ma ba faɗa da wasu dariƙan ba na muna an ƙi a haɗa na an ƙi a haɗa eh ka gani wa qar alaihi hamzatu bin- bin umar al-aflami wa amara ababa wa amara ababakar siddiq bi rabbi sadihi bi salatihi wa umar bin adda bil ihsa'i kuma ya umarci an zalama da kanshi ya umarci sai na abubakar siddiq radiyallahu anhu in ya zalla nafila ya daga muryar shi yayi a bayyane ko shi mazana umar kuma kai kuma kai a boye arjiman wala wala ta shahar bi salatika kai umaru kai kuma kai kuma kai kuma abubakar wala ta hafiz biha wasai bai da za su zabila aka sun sana abakar ya yi sallan shi a bayyane sai da na fila da dare shi kuma shi kuma sai na wani kuma mashi wani shida wani shida na abakar mai taushin murya shi da dogon murya shi shi kuma sai na umarin mai kashin murya shi ya shi wai ya koye eh yanzu an abubakar da ta ya boye a ranar shi abubakar ya bayyane in ya boye ya kyauta ko ya saba to shi kuma Umar fa an ce a ɓoye in ya bayyane ya ce ta kwana saba domin an ce mana mu tsaya shi da shi kadai kan mu haɗa ta da dariƙa don mun haɗa mun ta kuma saba bana kuma ma dariƙa mu ita kenan za mu tsaya mata insha Allah
ba gudu ba ja da baya izinin Allah a gani kuma wa ƙarra ahalin sufati ala tajridi wa amara hakim bin hizam bi tasabbubi annabi da kanshi ya ware safan shi ahalin sufati da ɗari guda goma sha uku ya ce duka kowa ya zana masallaci kan wanda ya sana'a kan wanda ya sana'a kowa ya zana nan kawai a nan Allah zai ba a nan kowa a nan zai samu abinci da abinci kowa a nan zai samu ya ce kan su je kan wanda zai sana'a ala haƙƙinsu wanda ce zai fita ya je sana'a ya sabo kenan ya saba amma kuma annabi ya umarci hakim bin bin hizami cewa shi kuma kai kuma kake sana'a irin sa Abdurrahman bin Affan a ce kuje ku yi sana'a ku yi kasuwanci irin sa na Usman bin Affan kuje ku yi sana'a ku yi kasuwanci mhm an gane wa alama mu'adh bin jabal dan man qala la ilaha illallah fa taballa jannata annabi ya gaya masa na ma'azin da saboda kana nan yace duk wanda farkar man la ilaha illallah aljanna ta wata ba gare shi amma wa mara bi fa zalika an kullin nasi ce maka gaya mu kowa ka gaya mu kowa kai dai ka kai dai na ga kuma ka sani kada gaya mu kowa sai ka zo mutuwa sannan zaka faɗa ka gani ka gaya mu kowa sai ka zo mutuwa haka shi ya faɗa din kamar lokacin mutuwa haka shi ya banna to amma kuma lokacin mutuwan ba ya faɗa ya fi umarni haka mu ma an ci mu mana ita mu tsaya ita kadai da sai mene kuma amma da kan ba mu dama mu zaman ƙarshen zamani an ci misali kuma zai zuwa sai a ci misali a ci halatta misali kada ɗari um guda ɗari guda sha uku da shi za ka iya Madange.
akwai mai ɗari a makaranta ko kullum za su yi dubu ashirin eh ba za su kullum kullum ƙari kullum su kai ba za su yi dubu ashirin akwai mai dubu arba'in akwai mai dubu goma sannan ga ga ga hailala kuma ga qur'ani ga nafiloli raka kaza eh an tausa mana ne amma san ko an ce mai ba iya bane sai ka ce mu ɗaya ɗin dariƙa ma na da yamma kake yi ma wani ma ga dariƙa ma ya kasa ai an ce ai an ce ana ai an ce ai akwai sharaɗai ne ai akwai dokoki ne ai an ce ba a fita ai an ce wane ne mene ne kwana ɗaya mata balle kuma ta kai guda ɗari uku da sha uku in dai annabi sai ka tsaya waje kaza to ka tsaya wa a wa- a wannan wajen shi ne ibada kauce wajen kuma sabo ne Mhm. sannan kuma wahassa Hudu Sulemani da sirri annabi kuma ya kiɗa sabi shi mai suna Hudu Sulemani ya ce shi ne mafacin sirrin shi shi kauce ba shi a sararu manyan maganganu na sirri na ɓoye sai kira Hudu Sulemani ahun ina sa wajen rikin fari su ke ba manyan sirri yana mara zalama aka ce a zamanin shi in an ce wane ya rasu to sai ya tsaya gida ya je a je a duba gani a furge fari ko zubar limani da shi ya zo da sallan nan in ya zo an san mutumin kirki ne annabi na son shi annabi kuma ya gaya mishi cewa wannan mutumin kirki ne masoyina ne in ga abu da bai bai zo ba ko ko ko mu da bai zo ba to annabi ya ga wannan cewa annabi ya ga wannan sabon wannan wannan mutumin nan da ya mutu munafiki ne
Subhanallah.
Mm, shi ma shi ma kana shi ma shi ma sai ki zuwa haka nan rayuwar zai tabbata kaga wani sai na huzaifa ina bashi a kararu to bashi a kararu ya sake na fi sai na hamza ne sai na abbas ba baka dan umar usman ali eh Na'am.
ya ya kebe wani da asararu su kuma ake wasu da wani da wani masu wani daban su kuma Mm. kuma wa'ausa a ba horera da Allah ya nam illa ala wutarin annabi ma ba horera wasiya kai bacci sai shi yi wutari lalle kai kai bacci da kai wutari ka gani ko a ga ma haka ala an ba horera bai ba yayi laifi kago suke wasanni da ma ta dawo ga ga wannan yau da wutarin ba magana na kuma a tambaye ka ba tunda ba su ne farallai ba rikiya farallai shi kenan ko Mhm. to kuma wa- kuma wata faƙa da aliyan wa faɗi matu ita na ta yi mamanan laili kullum dare aliyu ta tashi ya jikin sai na aliyu sai da ina ya aliyu ya faɗi ma idan ku ko kun yi bacci kun bacci take da zan tashi ina zai sai idan mai biyu to ku tashi dare bayan a tashi a kiyamun laili a tashi a kiyamun laili a tashi a kiyamun laili lokaci ya yi sanin shi bane kuma gida ɗakin shi alwala shi mai fara nashi ibada kaga sai abu sa gida ya tashe su amma kuma ɗakin shiga sai da aisha ta kwanta ta gaban shi ma ta gaban shi idan yana sallah sai su jada zai zai sa hannu dan tura kafa ta tukuna ba wani wani zai su jada kuma kyale ta su ce tashi ba a ya ce wata su har gida zai bi su ku tashi wannan kuma suna wajen kuma sai ma zuba ba sai ma zuba jira sannan dan sa hannu tura kafanta Subhanallah. Jirgin kenan.
kaga wasu yanzu har gida in ba su yi ba har shi da kenan sun yi laifi ko ita motar nan fa ba a mata shi ta ba in ta ce wani zan zan ba wani mawallan kullum sai na yi ya ce kai ciki da zai yi mai zama mai in ta za ta yi duma laifi ke na yi to mu ma an ce ba za mu shi da jari shi kadai to mene namu na abu eh Ba komai.
eh Ba mene namu.
namu Ba komai.
eh rige rige Ranar.
to daga daraballahu masalan rajulan rajulan fi shuraka'a fi shuraka'u mutashakisuna wa rajulan salaman li rajulin hal yasawuna masalan alhamdulillah bal aktharuhum la ya'lamun aktharuhum la ya'lamun wannan kaɗan da ke daga cikin bayanan da za mu yi a wannan aya mai girma amma bayanan suna da yawa ba iyakan shi kenan ba ba iyakan su kenan ba amma nasibin annabi ya fi kaza ta riga an gama kuma yi da kuma ke nema ga kuma ƙurani sai magana eh Mhm. da kuma za mu je ayan farko da muka taso a yau arman shara'a Allah sadrahu lil islami to ala nuna min rabbih fa wailul qasri qulubun min zikrillahi wa lakum bidal mubin Allah nazzala hadana hadith kitaban mutashabihan masalin takashir min zulul ladina yasunu ruhum thumma talin zulul qulubun ila zikrillah bi bayani akan falalan zikiri shi kuma da kaji gara basa da irin falala da ake samu game da zikiri kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallama annabi ce tana da harfa 24 ne la ilaha illallah muhammadu rasulullah in ka faɗe ta tana nan tana jiranka kai zina ban shekara 24 duk za su ruguza maka su لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم guda ɗayanta tana jiranka da kai
Jirgin kenan.
a gani suka ɗauke cewa kwanan shiga aljanna sai wanda yake sai wanda yake ta tasiri mafi girma mafi ƙarfi za ka cimma ina cikin kalmar shahada ne la ilaha illallah harfa sha biyu ne muhammadu rasulullah shi ma harfa sha biyu ne haka rubuta abubakar siddiqu shi ma harfa sha biyu ne umar bin haddab shi ma harfa sha biyu ne usman bin affan shi ma harfa sha biyu ne ali bin abi talib shi ma harfa sha biyu ne rubuta shaihu shi mai ruwa ya haƙarami ahmadu tijjani shi ma harfa sha biyu ne ba ta jalla jalla Mm. Ibrahim Inyas kuma sha biyu zai baka. Harfa sha biyu zai baka. Ibrahim harfa bakwai. Ibrahim Inyas Alif nun guda ya aluba isan ara biyar sha biyu zai baka. Haka Abubakar bin Hashim. Abubakar bin Hashim harfa sha biyu zai baka. to ka fada za ta ta ta ta ne gidan cikin kalmar la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah wanda zalama ita ce martaban mutanen farko da mutum zai shekara ɗari ko ɗari hudu kamar zaman annabi Musa wani na shekara wani ya yi- ya yi kafirci shekara ɗari hudu da tamanin ya ce la ilaha illallah Musa rasulullah aka ce mishi kafin zurban nan na shekarun nan gaba ɗaya gaba ɗaya aka ce mishi gafara yana ce to ya fice ne la ilaha illallah musa rasulullah yaya muka kenan wanda ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah eh annabi yace duk wa- man qala kullu yawmin la ilaha illallah muslima ga ta maratin jaa yawmal qiyamati wa wajahu kal badari yace duk da ga Allah kullun kafa dari an ji annabi sallama yace to zai zo ta kiyama hukun shi na haske kaman wata a daren goma sha hudu annabi qala cewa la ilaha illallah eh, annabi ce qala Allah ta'ala la ilaha illallah kalami wa ana huwa man qala ha da hala hisni kuma da hala hisni amina iqabi an bi la ilaha birni na kenan insha Allah azza wa jalla la ilaha birni na kenan duk wanda yake cikin birni na ya amince ma azaba na ba shi ba azaba na la ilaha illallah la ilaha illallah an sai da cewa ba wani bawan da zai ce la ilaha illallah ya yadda Allah ɗaya ne kuma na sallama manzon Allah ne face Allah azza wa jalla ce ana Allah la ilaha illa ana ushirukum ya malaikati Allah ce ya kuma ku shaida kad kafartu lahu ma taqaddama min zalli wa ma ta'ahara Alhamdulillah.
in ta Allah azza wa jalla yace in dai kace la ilaha illa Allah Muhammadu sallallahu alaihi Allah ne ce to lalle ni ne Allah ba wani abu da daga sai ni ya ku malaikuna ku shaida na mishi gafar da ban shi na farko da na ƙarshe ma ta kaddama min zambi wa ma ta ahara yace man qala la ilaha illallah halisan da halal janna annabi yace ga nan man kan awal kalami la ilaha illallah wa ar kalami la ilaha illallah wa amila alfa sayatin in asha alfa sanatin la yasaluhu an zambin wahidin annabi yace wanda yace la ilaha illallah Muhammad sallama ya ce da mutum a kullum zai zunubai su dubu kuma ya rayu shekara dubu ya ji lahira wallahi ko zunubi daya ba a tambaye shi ba la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka gani yace wanda farkon da sai shi zuwa la ilaha illallah karshen sai sai zuwa la ilaha illallah to yace da a kullum a cikin kana wa misali kana wayewan gari kana tashi daga daga bacci kana tashi kana farkawa ce la ilaha illallah muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi kenan ɗaya kenan kuma ka zo bacci da daddare ƙarshen da kanka ji kace la ilaha illallah muhammadu sallallahu alaihi wasallam haka kullum kana tashi kafa ɗaya zaka bacci ƙarshen kafa ɗaya yace ta kullum kai haka kai zunubi dubu ka shekara dubu ka lara wala ƙwara ɗaya zari ba tambaye ka ba
Subhanallah.
da girman kalmar la ilaha illallah la ilaha illallah ga duba littafin ake ce ma libabul hadisi babin falalan zikiri shafi na sha shida tun daga sha biyar sha shida sha bakwai sha takwas annabi kana da shan sallama wanda ce la ilaha illallah to wannan harafin suna fita Allah zai tara su sai ya halicci tsuntsuwa da wannan kalmar za ta je ƙasar al'arshi ta dinka zikiri tana tasbihi ba za ta bari ba har sai a hura ƙaho kuma da ladan da matabar duk kai za a ba la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah muhammad sallallahu gufira lahu dhunubuhu wa in kanat misla zabatil bahari kan su duk wanda ya kalma shahada an musu gafar zunuban shi ko da zunuban sun kai yawan kumfan teku ne ko da zunuban sun kai yashin teku ne in ka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallama amma gafar gaba daya ya ce wani hadisin in ka ce annabi sai mutum ya ce la ilaha illallah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده هو على كل شيء قدير هو على كل شيء قدير أن يبكي نور الله تلك القبور وغفر لك عيلها da mutum zai je wuce makabarta gaba daya makabartan musulmai komai yawan su ka bi wannan la ilaha kafa daya ka ce ladan zuwa makabarta nan duk an musu gafara gaba daya kai kuma za baka ladan miliyan guda amma gafara zunubai miliyan guda a baka darajoji miliyan guda kalmar shari'a kwara ɗaya ka ba makabarta dukkan su za mu gafara kai ba baka lata miliyan guda kafara zanabai miliyan darajoji miliyan kalmar shahada la ilaha illallah ga ji bukatar za ku ci misali makabartar musulmai kawai gabi ka kafa ɗaya misali kai lata zuwa gare su dukkan su za mu gafara kai kuma baka lada dubu so dubu miliyan kenan ga ma kafara zanabai dubu so dubu miliyan kenan a baka darajoji dubu so dubu miliyan dalla dalla na لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله ما هو جينا لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله جددوا إيمانكم بقول لا إله إلا الله ودنجا إيمانكم وأنا على صابن تاتا kuna ƙara wanke ta kuna ƙara goge ta da la ilaha illallah la mutum ko bai san falalan zikiri da yawa ba kasan ƙwarannin nan da aka faɗa na yanzu ya fi ƙara gane darajar zikiri in baka riƙe kowanne ba na su annabi ya ce duk wanda bai kalmar shahada ƙwara ɗaya a makabarta dukkan su musu gafara in ji annabi to da girman kalma wa annabi musa ce ya ubangiji gabanu sosai mai girma kace ya musa qul la ilaha illallah ya ubangiji yayi la la kowa santa kowa iya ta yace kowa da ita baki amma kowa santa ba ba kala mai girma kamar wannan da take yi ya Musa la ilaha illallah farkon shiga musulunci la ilaha kuma kalmar karshe na barin duniya la ilaha kuma kalmar farko na shiga lahira kuma in ta zo arga an dace kawai kafa ɗayan ta ita kuma kamar ta aka ce in kai ka tashi bacci ka ji kafa ɗaya ka mutu miƙi kana farka da bacci kar gaba daya la ilaha illallah muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma ka zo bacci da dare da abin da ta kalmar karshe shi ma zama la ilaha illallah Allah ya ko kullum kana zunubi so dubu ne ka rayu shekara dubu ka ji lana wala ko kwara ɗaya na zunubi ba ta buƙa kan shi ba tunda ranar ka buɗe ta da kalmar shahada abin kulle ta da kalmar shahada kamar da tsakani kalmar kuma tafi su la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah kuma annabi ya ce Allah ya ce in an kace la ilaha harfin Allah zai tara su alci tsutsuwa da ita ta je al'arshi ta dinga bikin ta bi ladan bin naka ne suna da kawuna da yawa har suna da yawa to duk ladan zikir ko ko za a dinga ba kaga kaga kaga menene ne zama sarka jariya a bayyane ka bar ma'aikaci a baya ka karfi layar ana ma'aiki to kana da la'ulari tsuntsaye ɗari tsaye dubu tsuntsaye dubu tsaye miliyan tsuntsaye miliyan suna da suna turo ma farshe daga ratuti la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah wani malami ya shiga halwa wani muri daga shiga halwa zai fi shiga halwa yace ma shi ya shiga na shiga halwa ni baka komai ba shi baka shiga halwa ce la ilaha illallah la ilaha illallah baka komai haka ba sai Allah da ya ce ana jalisu man zakara ni ana jalisu man zakara ni tazkuru ni azkurkum ana jalisu man zakara ni ne abokin zaman mai mai zikiri yana farawa to eh, kan yi kan yi ƙara ce ma ina wajen a gaba na yake zikirin gaba ɗaya an ni ne- ni ne abokin zaman mai zikiri sai ta ce cewa wata harkar biya shafa tawo hatta laɓa ma ni ce motsa mishi inda inda zaka ce la ilaha illallah to sun fi karfin harshen ka sai Allah ya motsa shi da kanshi yasa sun sun fi karfin awon su keli sai da auna wasu wajen da auna wasu na wasu kayan da fito wannan harshen da wannan labban ba la ilaha illallah ba na zo to wata haraka ta biyu shi fata in nake motsa labban nashi guda biyu inda kalmar shahada zaka faɗa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ya ce Allah ce addini da abokin zama ka zauna da Allah na wajen kwana kaza ka ce ba samu komai ba a shirin yin baka yawa ne ai Mhm, zai gaji lahira tukuna annabi ya ce tuno ne da wata dame shi to ce la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Mhm, to almajiran ku wasu mai zai